العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi a wannan masallaci na juma'a na marigayya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyyah على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تعليم فضيلة الشيخ محمد وصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى أيضا متقبا دقا إند مكتايا أدرسين بقوي cikin bayani dangane da sarakuna da aka yi su na larabawa kafin zuwan addinin musulunci mun karanta bayanai dangane da takaitaccen tarihi akan sarakunan ƙasan Yemen. A yau kuma za mu shiga ɓangaren tarihin sarakunan larabawa na ƙasan Iraki da kewaye. Al-mulku bil hira darasi na bakwai. Wato sarauta ko mulki a ƙasan hira a da haka ake faɗi. كانت الفرس تحكم بلاد العراق tun a wancan lokaci farisawa su suke mallakan ƙasan iraki kunga kenan wanda ya gwada iraki ta ta zama a ƙarƙashin iraq tun wancan lokaci zamanin jahiliya wa ma jawaraha da abin da yake kewayen ƙasan iraki منذ an jama'a kamlahu tun lokacin da wani ya haɗa wato rarrabuwansu shi ne shamlar wani sarki kenan wannan sarki shi ne urush al-kabir wanda ya yi mulki a tsakanin shekara ko shekaru na kamsimiya wa sab'in wa kamsina ila kamsimiya wa tis'in wa ishirina miladiya shekara ta ɗari biyar da hamsin da bakwai zuwa ɗari biyar da ishirin da tara wato miladiya walam yakun ahadun yunawi'uhum a lokacin da ainihin qurushal kabir yake mulki a karkashin farisawa ba wanda ya isa yayi wato ba wanda ya isa ya fito na fito da su hatta qama al-iskandarul maqduli har sai da aka samu wani basarake al-iskandar al-maqduli wannan ya gwada mutumin misra kenan sana a shekara ta salasa mi'atin wa sittin wa ikirina qablal miladi shekara ta ainihin wato ɗari uku da ashirin da shida kafin miladi wancan ma qablal miladi ne ban ga kafin din ba mun kawai na gani fa hada mamulkahum daran ya karya mulkin su gida gida wa baddadahum ya ɗaiɗaita su da larabcin haka ce baddada wato bayan ka halaka abu ma ka ɗaiɗaita ki wanda ba za a taɓa tsammanin dawowansa ba kamar yadda yana daga cikin addu'o'i na magabata idan mutum ya ga abu ya fi ƙarfinsa to babu laifi ya yi irin wannan addu'a idan mutum ya ga abu ya fi ƙarfinsa kun san duk mutumin da ya yi addu'a ya yi zalunci a cikin Allah ba zai karba ba duk mutumin da ya addu'a ya ta'addanci a ciki Allah ba zai karba ba saboda ya kauce mala dubban addu'o'i akwai kubai lokacin da Qurayshawa suka kama shi a farko farkon musulunci wala Allah za mu samu tarihin sa nan gaba da suka kama shi suka sayar da shi bayan an yakin Badar suka sayar da shi ma waɗansu Qurayshawa karshe su kuma suka yanke shawarin abin da ya kamata shine su je su kashe shi to amma tun da a makka ne a cikin haramin makka ba za su yi kisa ba a lokacin fa ƙuraishawan da suka yi haka ba musulmi ba ne amma suka ce ba za su yi kisa a haramin makka ba sai an fita sai an je hillu kanan sun bin Allah ta ɗaya ɓangare kuma suna girmama haramin makka to lokacin da suka je da shi bayan gari suka ce to ka canza musulunci ko mu kashe ka yace ba zai canza musulunci ba suka ce to za mu kashe ka kisan wulakanci yace to ai ni ba na jin tsoron mutuwa akan dai in canza musulunci gara ku kashe yace ba zai canza ba to shi ne suka ce to suka je suka tattauna suka ce to yanzu mun yi tifaki gaskiya kake ka za mu ya ce babu damuwa amma ku bani dama in yi sallan nafila in yi sallah zan yi addu'a suka ce babu damuwa shi ne alwala yi sallan nafila raka da ya zo karshen addu'a sai ce Allahumma afihim adada wa qatulhum badada wa la tugadir minhum ahada ce ya Allah afihim adada yace ka kidaya su ya Allah ina roƙonka ya Allah wanda za su mun wannan aika aika ka kidaya su wa qatulhum badada kuma kai musu kisan mummuke ya Allah wala tugadir minhum ahada yace ya Allah karka bar kowa cikin su tunda dai suna adawa da addininka suka daure shi suka fara yankan naman jikinsu suna jefarwa duk kisan da suka masa kenan ko za ka yi magana ya ce walatsu ubali ina uktalu muslima ala ayi jambin kana lillahi masra'i fa zalika fi zati ilahi wa in yaka yubarik ala awsawil hilwin mumasai wa ma bi hizarul maut inni lamayitun walakin hizari harunarin talaffahu yace ni ba zan damu ba in kuna yankan naman jikina har in mutu wallahi ba zan canza addini ba ko ba zan zagi annabi Muhammad ba yace ba zan zage shi ba yace ina idan kun rarraba ainihin gabobi na da naman jikina kun rarraba su to Allah zai tara su saboda nayi imani da wannan kun ga ya tabbatar da takin alkiyama to akwai wani wanda shi da ya ji yayi wannan addu'a sai ya tsorata a lokacin yana cikin kafirai manya ne sai koma gefe yana kallo shi ne yake ba da labari bayan ya musulunta bayan ya musulunta ma an baki gabana ya kai matsayin gwabano na musulunci amma in ya tuna abin da ya faru sai ya faɗi ya kuma kawai ana zaune a majalisa sai ya faɗi ya kuma shi ne sai ana ce kai da ka samu matsayi ka menene damuwanka ya ce a'a wannan abin da ya faru domin addu'an da ya yi in banda mu da muka musulunta duk waɗanda ya musu addu'an nan sai da Allah ya musu kisan mu muke ba wanda ya tsira saboda haka sun tafi zuriyansu ma sun tafi sai dai a lahira so anyway na tuna kalman budget ne eh ina fata an gane na'am wa baddadahum وقدد وغضد شوكتهم yayi guntu guntu da kayar saboda cikin wannan littafi da muke karantawa rahikul maktum yayi amfani da kalmomi na larabci yayi wasa da kalmomin larabci wanda yana gwada kwarewarsa asalin sa shi kuma ba larabe bane daman ka koyi yare ka iya yadda masu yaren ma za su tsorata wannan yana daga cikin main point na ainihin lugar larabci wanda ya taimaka ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala ƙwarai da gaske to hatta ta jazza'at biladuhum har sai da wato garuruwansu suka zamo yanki yanki wa tawallaha mulukum aka samu wasu sarakuna suka mamaye wajen urifu bi muluki tawa'ir ana kiransu ɗaiɗaikun sarakuna domin saboda me wannan yayin kicin wancan yayin kicin wancan yayin kicin saboda me saboda Allah ya riga ya wargaza su wa kazalla haula ilmulu hakika an samu waɗannan sarakuna ɗaiɗai waɗanda ba su da ƙarfi kuma ba su haɗa kai ba yahkumuna albilada majaza'atan suna mulkin wannan ƙasa ta Iraki yanki yanki ila sana har ya zuwa shekara ta 230 miladiyya shekara ta 230 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam wa fi ahadi haula ilmulu a wannan zamani ne na waɗannan sarakuna ɗaiɗaiku hajar al-kahtaniyuna wato kabilan larabawa ta kahfaniyu na suka yi ta hijira shi yasa ya fara ambata mana su da farko wa hatallu juz'an min rifil iraq suka mamaye wani bangare na dausayin kasan iraki to malahikahum man hajara min al-adnaniyyin sa'annan suka riske su waɗansu da suka yi hijira daga kabilan banu adnan asalin kabilan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fazahamuhum suka yi cinkoso da su hatta fakanu juz'an min al-jazirati al-furatiyya har suka zauna a wani bangare na tsibirin larabawa amma bakin ruwa wa awwalu man malaka haula'i al-muhajirin farkon wanda ya fara mulki daga cikin larabawa masu hijira zuwa kasan iraki huwa malik bin faham at-tanuki min ali qahfa shine malik bin faham at-tanuki daga cikin kabilan banu kafa wa kana manziluhu al-anbar inda yake zaune headquarters shine garin anbar wannan gari yana nan har yanzu babban gari ne anbar a cikin kasan iraki aw mimma yali al-anbar ko dab da anbar saboda akwai na da akwai na yanzu wa kalafa huwa kuhu amr bin faham fi riwaya aka ce wanda ya biyo bayan sa wajen mulki shine amru bin faham a wata ruwaya wa jazimatu bin malik fi faham da kuma ainihin bin faham da jazima bin malik abin nan ibn faham shi ma dan faham al-mulaqqab bil abrash wal wada fi riwayatin ukra wata ruwaya saboda suna kawo sunaye na sarakunan su na da na'am wa adatil quwwa marra thaniya sannan kuma suka sake samun ƙarfi a karo na biyu a ƙasan iraki ilal fur amma a ƙarƙashin farisawa fi ahadi ardashid bin babe amma wala a zamanin sarkin farisa ardashid bin babe mu'assisu daula as-sasaniya shi kuma shine ya kirkiro daula ta as-sasaniya sana mi'ataini wa sittin wa ishirina miladiyya a shekara ta ɗari biyu da ashirin da shida فإنه جمل شمل الفر domin shi ne har haɗa wato watsewan farisawa wasaula alal arabil muqimina kuma ya samu mamaya a bisa laraba waɗanda suke zaune ala taqumi mulkihi a bisa kan iyaka shine taqum taqumul ar shine kan iyaka wa kana hadha sababan fi rahiq qudaa ila sham wannan shine dalilin da yasa banu qudaa suka kama hanya suka yi hijira zuwa kasar sham suka bar Iraki walakin dana lahu ahlul hira wal anbar amma shi wannan sarki na farisawa mutanen kasan hira da anbar riga sun mika masa wuya kuma su ne manyan garuruwa a lokacin a kasan Iraki saboda haka kun ga farisawa su ba larabawa bane mutanen Iran ba larabawa bane su ne ake kiran su farisawa to sun mulki larabawa abinda ake so a faɗa mana kenan sai dai mulki wani lokaci su kwatanta adalci wani lokaci su yi zalunci kamar yadda mu ma muke da sarakuna a nan da yawa waɗansu da suka yi mulki sun yi adalci wasu kuma sun yi zalunci Allah kyauta wa fi ahadi ardashir wato a ainihin zamanin ardashir kanat wilayatu jazima alwadda ala alhira a lokacin ne aka samu shugabancin jazima alwadda a bisa kasan hira وسائر من ببادية العراق da sauran waɗanda suke ƙauyukan ƙasan iraki wal jazira da kuma zibirin larabawa mai rabi'a wa mudar da kabilan rabi'a da mudar wanda su ne a cikin adnaniyuna su ne waɗanda suka rage kuma asalin tushen zuriyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam tun da dama an ce zuriyar rabi'a da mudar su ne waɗanda suka hayayyafa duk sauran kamar sun ɓace na'am wa ka anna ardashi kai ka ce wannan sarki na farisawa ra'a annahu yastahilu alai yana ganin zai masa wahala an ya kuma al'arba mubakaratan ya yi mulki ma larabawa directly ya san akwai matsala tun da kabilan ba ɗaya ba ne yaren ba ɗaya ba ne wa yamna'uhum min al-igara ala taqumi mulki kuma yana son ya hana su kai farmaki akan iyakan kafansa to wace hanya ya kamata ya bi illa an yumlika alaihim rijalan minhum yace sai dai ko kuma rajulan minhum ya mallakar musu ya goyi bayan wani basarake a cikin su yana bashi umarni amma a kaikaice to shine zai samu sauki lahu asabiyya tu'ayyiduhu wanda yake da dangi masu karfafa ki wa tamna'uhu in za a taba ki za su iya kare shi wa min jihatin ukra ta ɗaya bangaren kuma yumkinuhu al-isti'ana bihim zai baki dama ya nemi taimakon larabawa ala mulukin ruman a bisa sarakunan rumawa alladhina kana yataqawwafuhum wanda yana jin tsoron sai yana ganin barazana ne ga mulkin sa kaman a yanzu ka dubi mulkin Amerika a duniya ka dubi mulkin Rasha a duniya sai na sai South Korea ko sai China da India amma waɗanne ne matsiyatan eh wanda za a ga kowane shugaba kawai shi idan ya zama shugaba yana son ya mamaye duniya yanzu kamar yadda amerika take don tana wasa da hankulan mutane saboda su su yi karfi su raunana sauran mutane amma akwai kasashen da suka gagare su kamar rasha don ba su karasa ta ba duk da kasancewa sun mata targade tun da da a duniya kasashen da suke fada aji da amerika ne da rasha suka tarwatsa rasha yanzu an bar amerika ita take da kasashen da duk duniya ba mai manya-manyan ƙasashe da yankuna kamar ta kuma nukiliya nan da yake magana wanda dama in an harba ki duniyar mata ki za ta yi to mu yanzu kaga in a Najeriya ne wallahi kalakan Najeriya aka ce masa ga wajen nukiliya in ya sa a kana nukiliyar nan za ta kunnu duniya ta take kuna ganin a 'yan Najeriya mutum da wani za su je su kunna a kana ai suna da yawa yasa an yi nukiliya a Najeriya ma hatsari ne don ko mai gadin irinsa ya ɓaci an wuce wata ba biya ki ba da kawai zai za wuta a nukiliya eh to nukiliya kuwa idan ta kamu aka ce an harba ta akwai wanda tana za ta iya rusa ɗaya bisa ukun duniya akwai wanda za ta rusa duniyan ma gaba daya kowa taki zai yi Allah kyauta to saboda haka a da an yi haka akwai sarakunan farisawa akwai sarakunan romawa kamar yadda mu ma a nan afirka muna da sarakuna na misira akwai sarakuna na habasha yasa annabi yace idza halaka kisra fala kisra ba'da wa idza halaka qaisaru fala qaisara ba'da yace waɗannan manyan sarakuna guda biyu in sun halaka to ba za a sake maimaita irin su ba sai dai wani salo daban amma ba su ba to kaga yanzu kuma gwamnatoci ne ake mun ba a maganar sarakuna eh gwamnatoci ne to don haka sarkin farisawa yana son ya amfani da larabawa wajen kare kansa daga mulkin rumawa kada su zo su mamaye ki gaba daya wal yakuna arabul iraqi domin larabawan kasan iraki su kasance amama arabika suna fito na fito da larabawan kasan sha allazina sana'ahum mulukur ruman wanda su kuma sarakunan rumawa suke amfani da su za mu samu bayani nan gaba wa kana yabqa inda malikil hira saboda haka sai ya kasance a wajen sarkin hira na kasan iraki akwai katiba min junudil furs runduna ta musamman bataliya ita ce katiba daga rundunan ainihin sojojin farisawa liyasa'ina biha alal kadirina ala sultani domin ya amfani da su don magance masu tawaye bisa mulkinsa min arabil badiya daga larabawan ƙauye domin saboda wancan lokaci mutanen ƙauye suka take zanga-zanga duk abin da suka gada masu ke to shi yasa suka kirkiro bataliya kun ga kenan ashe tun kafin zuwan musulunci akwai bataliya na mayaka da ake ajiye soje guda ana biyan su albaki yanzu kan duniya ma an samu akwai sojojin gwamnati akwai almurtazika almurtazika ko almurtazaka su ne waɗanda an musu tirenin na soja idan ana so a yi amfani da su sai a ba su albaki sai su zo su shiga aikin soja ana cimma buri shikenan sai a sallame su dan da duk rikici ya taki shikenan sai su zo su shiga dalilin da yasa yanzu a duniya idan aka samu wani mai karfi ya ja mutane sai ga ko ana kashe mutanensa waɗansu suna kasuwa saboda suna amfani da kuɗi ta biyan albaki saboda su suna tirenin wa mutanensu wasu ma sun ce asalin irin wannan menene NYC hidima da ake makasa asali dama ana so a koya mutane yadda ko da za a kawo farmaki Najeriya yadda za su kare Najeriya eh amma kusa yanzu za a kawo farmaki a Najeriya wallahi wani kawai alwala zai zo masallaci ya zauna ce masu kawo farmaki ya ce Allah ba su nasara duk mu tafi gaba ɗaya kowa ma ya huta Allah ya sauwake نعم ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية domin ya amfani da wannan runduna a bisa masu yin masa tawaye daga larabawan ƙauye ko ƙauyuka wa kana mautu jazima hawalaitana shi wannan basara ke jazima na larabawa na ƙasan iraki wato ya mutu ne a shekara ta miyatai ne wa samanin wa sittina miladiyya shekara ta ainihin 268 wa ba da mauti jazima bayan mutuwan jazima waliyal hira ta wal ambar wanda ya mallaki kasan hira da ambar shine amr bin adi bin nasr al-lakhmi shi kuma yayi shugabanci ne a tsakanin wato sana miyataini wa tamanin wa sittina ila miyataini wa tamanin wa tamanina miladiyya shekara ta 268 zuwa 288 wa huwa awwalu mulukhil lakamiyina wato kine farkon sarki a cikin kabilan banu laka mun karanta kabilan da can baya wa awwalu man ittakhadha al-hirata maqarran lahu kuma shine ake ganin ya maida garin hira ya zama hirkwatarsa wa kana fi ahli kisra tabur bin ardakir wato a zamanin wato sarkin farisawa shine kisra kisra din nan shine caesar ko khiza khiza da turanci wadanda suna ce khiza shine kisra anusharwan ardakir da sauransu wannan kisra sabur kaman a ce emiya wane tip wane kamar yadda yake ce alhaji wane in ka ji an ce emiya wane babban sarki kenan in an ce tif wane sarki mai daraja ta biyu kenan eh to su ma suna da wannan duk wanda yayi sarautan farisa a wancan lokaci ana kiransa kisra wanda yayi sarautan rumawa ana kiransa qaisar to wanda yayi sarautan misra fa ana kiransa fir'auna a ɗaya bangaren muqawqis wanda yayi sarautan habasha me yake kiransa eh a cikin tarihi yayi mun yi bayani sarkin habasha me yake kiransa najaki ai annajaki din ba sunan mutum ɗaya bane eh ba sunan mutum ɗaya bane yanzu an zo an ce sarkin yayu sarakuna nawa aka yi a yayu suna nan da yawa waɗansu ma sun zama kamar kana ko ba ka bane faja'allahuma haditha to saboda haka akwai kalman da ake amfani da ita wanda take nuna sunan sarautar in ka bincika zaka samu asalin sunan mai wannan suna kamar firauna firauna na zamanin annabi Musa alaihi salam shi yake hara amma kafin sa akwai fir'aunonin da aka yi su ana kiransu alfara'ina jam'in su alfara'ina fir'aunoni saboda haka fir'aunan ba guda ɗaya bane amma matsiyacin shine na zamanin annabi Musa alaihi salam tunda shine alqur'ani ya ta ambaton sa na to a zamanin wannan sarki Sabur bin Ardaki ثم لم يزل الملوك سأن سراكنا بسبوشي بابل اللخميين daga kabilar larabawa ta ainihin lakamiyi na min ba'dihi ya tawallawna al-hira suna jagorantar wannan gari na kasan iraq hatta waliyal fursa har aka samu wani wanda ya jagoranci farisawa qubayz bin fayruz ana kiransa qubayz dan fayruz a shekara ta 448 ila 531 miladiyya shekara ta ɗari hudu da arba'in da takwas zuwa ɗari biyar da talatin da ɗaya. Wa fi ahadihi zahara Mazdak a zamaninsa ne aka samu wani wanda ake kiransa Mazdak ya bayyana. Wa kama bi da'wa ilal ibahiyya shi kuma sai ta kiran mutane ya ce wato sai abin da suka ga dama babu Allah. Idan ka ga mutum a duniya ya yi abin da yake so. Sai aka samu babban sarki kuma yana goyon bayansa. saboda haka mutum sai abin da ya ga dama wato babu addini kwata-kwata domin an ce a wannan lokaci ne bautan mutan da farisawa suke yi ya ja da baya saboda wutan da suke bauta mata akwai masu mata hidima kamar yadda tarihi ya gwada wutan da ta yi kusan shekara dubu tana kunne ba ta taba mutuwa ba an ce sai ranar da aka haifi annabi ta mutu mut shine wani boka yake ce to akwai matsala akwai matsala eh wanda aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai sai wannan mutum ta mutu mut shine suka tara masu nazarin su shine wani boka yace akwai matsala yace yadda kuka ga wannan wuta ta mutu mut yace to haka daular mu da addinin da menene zai mutu mut kuma hakan ne duk da kasancewa maganan boka ba lalle ya zama gaskiya ba wani lokaci zai iya zama wa gaskiya saboda yan boka ya tsinci abin da aljani ya faɗa daidai ya jiyo daga mala'iku daidai ne in an samu matsala kuma shi kenan in bai ji sosai ba ko ya ƙara ƙareraki da yawa eh dama haka ne yayi to kar wani ya ji wannan kuma sai ya ce a to in haka ne ya kamata mu dinga neman shawarin bokaye to annabi ya riga ya make duk wanda ma ya je nemi wani bayani a wajen boka sai ya kwana arba'in yana sallah ba karba ba don gaje lahira ya za ka yi ka nemi shawarin boka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to a cikin ayyukan ibadan ka kwanaki arba'in arba'in sau adadin yadda ka nemi shawarin boka za ka je lahira a tsitsiye ka to kana ji kana ganin aljanna ba za ka shiga ba Allah ya kyauta na to yana kiransu zuwa ga al'ibahiyya ai ko a musulunci akwai wanda suka so su ɗauki wannan aƙida ko a yanzu akwai wanda zai zo ya ce maka kai addini kawai kaga dama kai ta zina kana iskanci in dai ka yadda da musulunci kai ta iskancinka musamman waɗansu miyagun malamai da suka yi tare da shugabanni da masu kuɗi da sarakuna sai a ce kai duk abin da kaga dama an kaje kai umra guda ɗaya Allah zai kankare maka laifin laifin da kai duka gaba daya kai ka ce wannan malami kanin annabi ne yayin ya daibo da faɗi shi yasa za ga waɗansu manya suke barnan da suka ga dama su yi tsafe a kake mata a kake jarirai a kake wanda duk ake so a kake ko a jikinsu saboda waɗancan za su ce kun yi umra shi ke shi ne al'ibahiyya mutum ya rinka zama babu dokan Allah subhanahu wataala to fa tabi'ahu qubazum tunda sarkin farisawa ya bi wannan mazdaki kama tabi'ahu kathirun min ra'iyatihi kamar yadda aka samu da yawa daga cikin talakawa su ma suka yi biyayya ai dama haka ne idan jagora in aka ce shugaban mutane ya karbi a hoto da yawa daga cikin mutanen biyu kawai za su wannan tuntunin haka Allah ya kaddara yasa ake ce shugabannin su ji tsoron Allah domin duk abin da zai halakar da mutane idan suka ja su zuwa ga abin da zai halakar da su to suna da kamishin na rai don Allah ba zai basu ba saboda haka sarki ya karbi wannan akida duk da kasancewa kafin zuwan musulunci ne sarki ya karbi akida sannan kuma mutanen su sun bi ثم أرسل قباط إلى ملك الهيرة sai kuma sarki ya aika ga sarakunan larabawa da suke kasan iraki ya aika ma sarkin su wa huwa al-mundir bin ma'is sama a lokacin sarkin shine al-mundir bin ma'is sama wanda ya mulki a tsakanin wato shekara ta ainihin 500 wa 12 ila 500 wa arba'in wa kamfina miladiyya shekara ta ɗari biyar da sha biyu zuwa ɗari biyar da hamsin da hudu ya daɗe yana mulki ya doho ila tiyari hadal mazhabil kabir yana kiransa ya ɗauki wannan aƙida ya yaɗa matalakawa fa a ba alaihi zalim shi kuma sarkin larabawa ya ƙi hamiyatan wa amfa saboda me shi ya ƙi ne saboda tsaban ƙabilanci ya ce babu yadda za a yi balarabe ya bi addinin ba farise ya ce ba zai yi ba mun yadda dai kun fi mu karfi na wajen mulki muna karkashin ku amma batun addini ku yi naku ku yi naku shine hamiyatan hamiyatan jahiliya wa anfatan bi ma'ana hamiyya asabiyya kenan tribalism eh tunda a lokacin babu musulunci sai babu musulunci musulunci bai zo ba na ainihin alqur'ani fa azalahu quba saboda haka sai sarkin farisa ya ce tunda ba za ka mun biyayya ba yana da iko a kanka kawai sai sai ya cire shi wa walla badalahu sai ya canza a bayansa al-Haris bin Amr bin Hajar al-Kindi shi kuma mutumin Kinda to al-Kindi din shi ma da kabilan al-Kindiyya kuma mun karanta su a can bayan Larabawa ne duriya ɗaya ne to kun ga inda ake samun cushen masu mulki a samu duriya da yawa ya kasance suna mulkin waje guda ana samun tabani shikenan sai a ɗauko wani misali kamar a ce ga gidan sarki ga gidan waziri ga gidan magaji kowa ya sani sarki shi yake mulki to in sarki ya samu matsala da babban sarkin to zai iya ce ya cire ki sai ya ce waziri ka zo ka rike waziri in ya rike yana fadan cewa kwana a taki sai a zuwa sai an tabbatar masa to kuwa ana tabbatar masa toron da aka ce ya mutu duriyan wancan da aka cire suna da haƙƙi su zo su nema shi ma wannan tun da an ɗora kirkon kwariya ko ma yaya aka yi aka zo aka tabbatar da shi ma duriyarsa za su zo suna kilemi to inda za a zo a sake ɗauko magaji misali a ce to tun da waɗancan sun riga sun tafi kuma kai kayi zamani da su ka san yadda za a yi shugabanci kai ma zo ka rike daga baya aka zo aka tabbatar da shi to kaga an samu layin zuriya nawa zuriya daidai har guda uku ina fata an gane yasa wani hisabin sai an je lahira domin duk wanda yake da iko ya canza sunnar Allah a bayan kasa don ya je lahira sai ya yi bayani kar ya dauka taka amma in don maslaha ne domin gyara wannan ka je lahira baka da matsala ya kamar liman ne ka cire wani liman ka sa wani liman saboda me saboda maslaha in saboda maslaha ne shikenan kuma saboda personal interest ne kun ga ba gaskiya bane wannan kenan to don haka da ya tsige shi tunda bai dauke ra'ayinsa ba ba da an ajaba da'awatahu ya nada alharis bin amr bin hajar al-kindi bayan ya amsa da awansa ila al-mazhab al-mazdati da wannan mazhaba ta al-ibahiyya wa kallafa qubaz wato qubaz kisra anushirwa shi kuma qubaz ana cikin haka sai ya mutu da ya mutu kuma sai anushirwa ne ya biyo bayansa wanda ya mulki a tsakanin 531 ila 578 miladiyya shekara ta ɗari biyar da talatin da ɗaya zuwa ɗari biyar da saba'in da takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam wa kana ya karafu hazal mazhab jiddan shi kuma yana kyaman wannan amma da ba da bakin magana yanzu ya samu sarauta to ya zai yi faqatala al mabda ana tabbatar da ki sai ce wanda ya kirkiro aqidan nan ku je ku kamo shi aka zo aka kamo shi bayan an kamo shi ya ce aje a kashe shi kansa kawai yake so ya gani kar ma a baki dama ya zo saboda ko wani yana da baki in aka bar shi ya zauna tare da shugaba kai zai to zai iya kaucewa eh yace a gama da shi shine aka gama da shi kuma dama abin da ya kamata kenan duk wanda ya zo da mummunan aƙida to kara bar shi ya tasiri kara bar shi ya tasiri amma kun ga wannan mazdakiya har yau akwai gurgudun don saboda ana barin mutum shekara ɗaya shekara biyu to sai ya samu magoya baya su kuma mutane da kake ganin su duk da gatan da Allah ya musu walakar karramna bani adama to amma sai ya kasance waɗansu hasabu jahannama hum laha wai tarkacin wutan jahannama ne duk yadda ka yi da su ba za su bi hanya ba Allah ya kyauta faƙatar al-mazda ya kashe mazda wa kafiran mimman dana bi mashabihi da yawa daga cikin waɗanda suka bi mashabansa aka ce su tuba suka ce ba za su tuba ba ai kaman kawarij ne kawarij aqidan da ta bayyana lokacin da Ali bin Abi Talib yake kalifanci Muawiya bin Abi Sufyan yake gabana a kasan Sha yace shi kuma ba zai sauka ba eh shi ba zai sauka ba Ali bin Abi Talib da aka nada shi an nada shi da rikici shi kuma ya karba saboda in ba karba yayi ba rikicin da yi fadi shi sai ya karba shi kuma Muawiya yace a hada baki akai ba zai karba ba to sai aka samu khawarijawa khawarijawa sune waɗanda suke dogara da qur'ani kawai kowa ma a wajen su kafiri ne kowa ma a wajen su kafiri ne akida kuma ta ahlus sunna wal jamaa shine akwai abubuwa na kafirci inda ka yarda da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to akwai abubuwa na kafirci in ka yi su ne zaka kafirta amma in baka yi su ba sai dai a ce maka kai mai laifi fasiki ne saboda kalman kafiri tana da girma aidu don kace kafiri to shikenan wannan kafiri fa ba dan aljanna bane kwata kwata Allah ba zai gafarta masa ba walal ladina yamutuna wa hum kuffar kwata kwata Allah ba zai gafarta masa ba duk wanda ya mutu da kafirci amma wanda ya mutu da fasikanci wanda bai kai kafirci ba to shine inna allaha lalle Allah tabaraka ta'ala yana gafartawa idan ba in shirka da shi ba ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha laifin da bai kai shirka ba saboda haka laifin da bai kai shirka ba mutum ya aikata ka ce masa mushriki ko kafiri to kalman za ta dawo kanka ne to amma masu akidan karajaye su ba ruwansu ruba ruwansu al'imanu iman ne kawai la yazidu wa la yanku mu kuma inda na al'imanu yazidu bi ziyadati al'amali wa yanqusu bi nafsiha wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum saboda akwai ƙari imani yana karuwa kuma imani yana raguwa wani lokaci za ga ma'aikaci ma'aikacin gwamnati yana aiki lokacin da yake aiki kafin ya yi ritaya tuttuwa tuwan da za a yi da hannunsa yana ritaya sai ya dawo masallaci zai yi ƙoƙarin a sake a kwamitin masallaci in an take zai ga yana ta tsince-tsincen waɗansu abubuwa ka gaike a wajen alwala yana ta cika ruwa a cikin motoci da gwangwana ya ko can wani lokaci ka gaishe da turbinsa yana ta istighfari yana ta tuna tuwa da ya a can baya to lokacin da yake aiki imaninsa bai kai haka ba bayan kuma da ya ritaya kaga imaninsa ya dan karu ko bai karu ba kuma wallahi kaga ritaya nan yana da daɗi mutum a ce yayi aiki ma har ya zo yayi ritaya duk yadda kai in kai ritaya sai ka saduda in kaga mutum bai saduda ba to rikakken dan bariki ne kawai bai da rabo ne a wajen Allah subhanahu wataala eh saboda to shekaru sun maka yawa zaka zo kana tunanin ai lokaci kaza din nan bamu kyauta ba ka kai sai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ai kaga zai rage maka rikici in ka je lahira to Allah ya sa mu cika da imani na'am to akwai waɗanda suka dauki wannan aqida suka rike wa adal munzira kun ga wannan kitra anusharwa shi kuma sai ya mayar da tuƙaƙƙen sarkin larabawa ila wilayatul hira ya sake mayar da shi tunda dama an cire shi ba bisa adalci ba wa talab al harith bin amr sai ya nemi sarkin da aka kaura bayan an cire wancan din lakin nahu aflata sai aka samu ya tsere ila dari kalbin ya je kabilan kal bani kal su ma larabawa ne sai je buya cikin su falam yazal fihim hatta mata saboda haka yana boye har Allah ya dauki ransa shi labarin sai riga ya kare ta wannan hanya wastamarra almulku ba'da almunzir bil ma'i sama fi akibi saboda haka sarkin da aka cire kuma aka sake dawo da shi wani abin mamaki sarautar larabawa ta ƙasan iraki sai ta ci gaba cikin zuriyarsa hatta kana nu'man bin al-munzir har aka zo zamanin annuma bin al-munzir wato sana 530 wa 80 ila sana 650 miladiyya shekara ta 583 zuwa 605 haihuwar annabi isa alaihi salam bainahu galiba alaihi kisra bisababi wishaya sai aka samu sarkin zamanin shi kuma ya kushi a kansa da sababi wishaya in aka ce wishaya ana nufin annamimanci tuntunin ana yin haka gashin nan muna gani kana tare da gwamna wani zai je annamimanci kana tare da sarki wani zai je annamimanci kana tare da shugaban karamar koma wani zai je annamimanci ko ba ka bane kana tare da wani babban shugaba ko mai kuɗi wani zai je annamimanci ya ce alhaji wanan nan fa da kake taimaka masa kawai na je na samu yana ta ruruga maka a gida akan me me na masa ya ce wai zakkan ma za ka ba su sai ka matsi da ka ga mai kudi shi zai ji ina kudinsa ne zakkan ma da ya bayar ba ganin dama ba ne dole ne sai ya ba da wane to shi kenan ta kira min wani yanzu ake kai ka zage ni kaza kaza a wallahi ce ba zan saurare ka ba to wannan shi ake kiran sa wishaya an fi samun wannan a ainihin wajen shugabanni da sarakuna aka je aka yi gulmansa da aka yi annabi manci da baraha kuma wanda ya tsara wannan shine zaid bin ali al-abadi dan uwansa balarabe ne fa arsala kisra ila nu'man yatlubuhu saboda haka sai sarkin farisawa ya ce yana neman shi wannan karamin sarkin na larabawa ya je fakarajen nu'manu hatta nazala sirra sai annu'man sai ya fahimci da dukkan alamu yana ganin karshen mulkin ya zo shine ya fita a boye ya je sauka ala hani bin mas'ud sayyidi ali kaibana eh ya je samu ɗan uwansu ta wajen kabila ya ce to ga iyalai na ga dukiyata ga kaza ni ina ganin a riga an lalata al'amari zan tafi ko in dawo ko ba zan dawo ba amma ga amana to auda'ahu ahlahu wa mala ya ajiye iyalansa da dukiyarsa kuma tawajjaha ila kisra sannan sarkin larabawa na kasan iraki ya je wajen kisra fa habasahu kisra hatta mata da ya je ma ko sauraron sa da yi ba yace kawai a sashi kurkuku har ya mutu saboda haka labarin da ake bamu kusan a yanzu hakan ma na iya faruwa Allah kadai ya san waɗanda suke kurkuku wanda yake wallahi ba su ci ba ba su sha ba eh akwai wani yaro da aka kama shi wanda wata gwamnati ta sa kawai aka je aka kama shi ubansa yana bayanin cewa kawai irin dan sa'an sadin nan ne aka ce zaka gani yana nan da ransa amma ya kai wajen kusan shekara kusan nawa yanzu yana jin ko goma ne ko goma sha karke sai da aka sake matarsa da ya'ya ko guda biyu ne ko guda uku kuma yana nan da ransa yana hannun jami'an tsaro na najeriya zalunci irin wannan inda baka da gata to wani lokaci kawai daidai kawai ka je kai ta kokarin haddan Kur'ani kana ibada kana abin nan har zuwa lokacin mutuwanka tanan na gane cewa ke akwai mutane da yawa an sanya su a kurkuku an daure su ne ko suna hannun jami'an tsaro ba a ba musu shari'a saboda tsaban zalunci na shugabanninmu saboda ba daidai ba ne duk wanda aka je wajen sai ta a an ji an ciko da hannun su wane da wane su ne suka yi kuma wanda suka yi wannan ma yanzu ba sa mulki ba su ne a mulki ba masu riga sun ɓata rekodin mutane nawa aka kama su aka ce boko haram ne wasu ma aka kashe su ba su ji ba ba su gani ba yasa rayuwar nan tana dan najeriya da Allah karka ɗebo rigima da yawa don ka je lahira aka tare masu manya-manyan rigima za ka zo ka sulale ta bayan mala'iku ka shiga aljanna ma ba mai tare ka eh sai an ce gafo wani ya shigo babu gafo wani ya shigo ba ba ki izini ba a ce a ga Allah wannan kubarki kawai wannan kubarki shi rikicin zakalan ne eh shi rikicin zakalan ne hakan zai yiwu saboda in ka ɗebo da faɗi to za ka samu matsala ba ruwan Allah da kasancewanka kai alhaji wane ne ko yalla bai wane ko honorable wane ai honorable ne ma za ka shiga horo zama horrible Allah kyauta to wannan shi ne misali tunda sarki ne kawai ya ce a tsari aka tsare shi har sai da ya mutu kuma wani abin takaici bayan yayi wannan sai ya ce to a je a bincika bayan ya nada wani ya nada wani a madadinsa sai ya ce to ina sauran iyalansa da dukiyar da ya tara aka ce ai ya kai waje kaza sai ya ce a to a je a kwato to su kuma larabawa yana daga cikin ɗabi'an in ba larabe ya zo ko kuma ka je ka same shi ya ɗauki alkawari to baya karyawa za mu samu ɗaya daga cikin kyawawan halayensu kafin zuwan musulunci in suka yi alkawari ba sa karyawa in ya ce maka aa ne kawai za ka je za a karba ya ce a'a ya ce ba zai ba shi ne fito ya yi kuwa ya ce ku mutane na inda har ni ɗan halal ne a cikinku ku zo ku taimake ni amma wannan amana da aka bani ba zan yadda ba wannan kawo yaki sai da aka yi yaki akan haka wata rana abubakar bin abi kuhafa ya zo yana karatu da daddare in yana karanta qur'ani sai ya ringa kuka yana daga muryarsa sai makwabtansa suka addabe shi suka ce gaskiya su yana damin su yana hana su bacci yana hana su bacci saboda haka ba za su yadda ba aka yi ta rigima ko da yake asali lokacin da aka zo aka takura ki ya ce zai bar gari akwai lokacin da abubakar bin abi ko hafa ya zo zai yi hijira sai ya haɗu da ɗaya daga cikin shugabannin larabawa ya ce ibnu abi ko hafa ina zuwa ya ce zan bar garin nan za ka bar gari saboda me ita mutane sun takura ni an hana ni yin addini an takura ni ya ce a'a ce ka bar garin nan a matsayinka kuma fa addinin su ba ɗaya ba ya ce ba zai yi ba ya ce ka koma ya ce a'a ɗashi ya riga ya gama tattara yana ganin ya koma rigima za ta ya ce a'a ya ce ka zo mu je da kai ka shiga ƙarƙashin inuwata shi kuma wancan bakureshe ne mushriki yake ce ma Abubakar bin Abi Quhafa ya dawo ya shiga karkashin inuwansa wato yadkhulu makkata bi jiwari sai Abubakar bin Abi Quhafa yace babu damuwa suka shiga bayan sun shiga Makka ya je dakin Kaaba da ya je dakin Kaaba bayan sun yi dawafin sa na zamanin jahiliya sai yayi bayani mun mutanen da suke wajen yace ya ahla makka ya ce to yanzu abubakar bin abi kuhafa yana karkashin kulawa na duk wanda ya taba shi ya taba shi kawai da suka fito ya ce je ka gida abinka labari ya bazu ko ina don a wajen a lokacin ka je ɗakin ka ba ka yi magana kamar social media ne a yi posting da ya kamar social media ne kawai yi posting saboda haka ya ce ka je ka yi addinin ka a'a waɗansu masu fitina suka zo aka ce ai wani ne ya zo da shi wani kuma eh ko kuma wani ana tsoronsa wallahi ke sa wani lokaci in ka samu kuɗi ko ka samu mulki ko ka samu ƙarfi fawa da koja wallahi ka yi amfani da su wajen ci gaban addinin Allah zai taimaka maka a gefe ko kayan tsiya za ka samu sassauci za ka samu sassauci yanzu ko a cikin community na mun kana da kudi wani yayin sai gwada maka yatsa ai ba wanda ya sai gwada maka yatsa kana da mulki wani ya sai gwada maka yatsa ba yanzu yana da kuɗi ko yana da mulki ne wa'azi ka abu na zarta a ɗaga ka a kai ka bayan najeriya ƙarfi da yaji za tura ka nijar sai na mutu ka dawo eh sai ka yi amfani da damanka wajen ci gaban musulunci to wannan ma gashi ba musulmi ba ne to shi ne abu yayi yawa abubakar bin abi kuhafa ya ci gaba da walwalansa to wannan mutumi kullum waɗansu zo a kawo ƙara gobe a kawo ƙara wata rana sai ce kai ya ce abubakar bin abi kuhafa ya ce fa abu yayi yawa ni ina ganin ka sassauta sai ce a to yanzu kuma tun da ka ce a wannan na gode da abin da ka mu amma ni ba zan sassauta ba yanzu tun da ka sake ni to ni na koma hannun Allah amma na yaba maka abin da ka yi amma ba domin haka ba ba domin wannan mutumi ba da tun farko bakar bin abi ko hafa yayi hijira yasa a cikin almuhajiruna wanda suka je alhabasha alhijra alula aw thaniya zaka san ba abubakar bin abi ko hafa baya ciki wannan juwa din da ya samu to su suna da wannan in dai sun karbi amalanka to ba za su yarda ba kuma duk wanda ya zo zai ci wannan amana ko kuma dangi za su yi taron abin nan su taimake shi to irin wannan ne aka yi yaƙi sai Allah ya bada nasara ma wanda aka bashi amana din to kuma tun daga wannan sai suka samu kofa su ma suka ce to ashe muna da ƙarfi to sai suka ci gaba da mamaya to dama haka ne na'am wa walla alal hira ba'dahu badalahu sai sarkin farisawa ya nada a bisa hira na ƙasan iraki canjin wancan yana da iyasu bin kafisa a tsa'i daga ƙabilan bani tai wa amarahu an yursila ila hani bin mas'ud yace kuma ya aika ga hani bin mas'ud ya tulubu minhu taslima ma inda duk abin da yake na tsohon sarki a wajen sai bayar fa aba zalika hani hamiya hani yace ba zai mika ba yace ai wannan cin mutunci ne an zubar masa da mutuncinsa da kimansa ba zai yi ba ya riga ya karbi amana wa azana al-maliku bil har sai sarki yace in ya hana a yaƙe ki walam yalbas an ja'at muradibatu kitra saboda haka ba dade ba sai ga kananan sarakuna da ainihin sarkin kitra na farisawa wa kata'ibuhu da bataliyoyinsa fi mawkibi iya a ainihin dunduna ta iya wadanat bainal fariqaini aka samu yaƙi a tsakanin ɓangarori guda biyu ma'araka ha'ila mummunan yaƙi inda zai ƙarin a wurin da ake kiransa zai ƙarin mun karanta shi a can baya in ta sarar fiha banu shaiba su waɗannan da ake neman a zalunce su su ne suka yi nasara wan hazama tilfursu hazima na kara aka kashe farisawa mummunan kisa saboda an karya su wa hadha awwal yawmin intafara fihi al-arabu ala al-ajab wannan yana daga cikin shine rana na farko da larabawa suka yi yaƙi da wanda ba larabawa ba Allah ya ba su nasara wa huwa ba da miladi rasuli sallallahu alaihi wa sallam ana ganin kaman bayan haifuwan annabi eh kaman bayan an haifi annabi ne amma kafin annabi wa talafal mu'arikuna masu tarihi sun yi sabani fi tahdidi zamani hadhihi al-ma'araka wannan yakin da aka yi domin babban yaki ne fakila aka ce huwa ba da miladin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kalilin bayan haihuwan annabi ne ba a dade ba aka yi wannan yaki wa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda yadda al'amari yake wulida an haifi annabi ne li samaniya ashara min wilayati iyas bin qabisa al hira bayan watanni tafa da nada iya sarki na hira وقيل أكتي قبل النبوة بقليل وفكتي كافين عن نفسي وهو الأقرب فيما يقول اللتاب يتشينا قلن وانا كده ديدي وقيل بعد النبوة بقليل أكتي باين عن نفسي ديدي أركتان وقيل بعد الهجرة أكتي باين ما هجراني وقيل بعد بدر أكتي أباين ياكم بدر وقيل غير ذلك to in ka jana fadin haka to da man sabani ne kawai tunda tarihi ne babu aya babu hadisin da ya tabbatar da haka mu dai mun ji labarin abin da ya faru wannan yana gwada muhimmanci rike amana kuma sarakuna da kake gani sai a hankali eh sarakuna sai a hankali sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar ha kawai kuna zaune lafiya da sarki wata rana sai juya muka baya saboda wani ya je ya hada ya rikita al'amari to duk wanda ya je ya hada ya rikita kai baka samu zaman lafiya ba kima an bashi mulki ba zai samu zaman lafiya wa walla qitra ala al-hira ba'da iya sarkin farisawa ya nada a bisa wato kasan iraki bayan iya hakiman farisiyan sai ce to yanzu kan bari mu sa musu ba farise ismuhu ainihin sunansa wato azaba bin mahabiyan bin maharabandat kun ga wannan ma kalmomi ne na farisanci ba larabci bane wa zalla yahkumu ya kasance yana ainihin shugabanci da sabata ashara aman shekara goma sha bakwai tsakanin sittimiya wa arba ashara ila sittimiya wa ihda wa talatina miladiyya wato shekara ta 614 zuwa 631 kuma adal mulku ila ali laka sai mulki ya sake dawowan hannun wato iyalan laka a shekara ta 632 fatawalla minhum al-munzir bin nu'man sai aka samu sarkin su al-munzir bin nu'man al-mulaqab bil ma'ruf wanda ake masa laqabi da al-ma'ruf walakin lam tazid wilayatuhu ala 18 ashhur sai dai mulkin sa bai wuce watanni takwas ba حتى قدم عليه خالد بن الوليد بأساكر المسلمين ya zo ya yi watanni takwas kawai sai ga ashe musulunci ya daɗe tun da man kaji ɗari shida da wani abu lokacin musulunci ya riga ya zo kawai sai suka ji khalid bin wali suka ji hayaniyan dawakai suka aika wane ne aka ce ai waɗannan musulmi ne za mu samu cikakken tarihin nan gaba duk wannan yana mana shimfiɗa ne saboda in ya zo yana ɗora mana waɗancan wato mu fahimce su cikin sauki wannan karin bayani yana cikin at-tafsil inda tabari wal maqudi wa ibn qutayba wa ibn khaldun wal balaziri wa ibn lathir wa ghayrihim al mulku bi sham ta ainihin mulki a kasan sham sune kasan syria saboda haka kun ga mun yi yemen kasashen larabawa ne ko kasan larabawa ne yanzu mun yi iraki ita ma kasan larabawa ne yanzu za mu shiga sham Siriya ƙasar larabawa ne daga nan kuma za mu je jazira su ne ƙasar makka da madina da wajen najar da fa'if ita ma ƙasar larabawa ne da waɗannan daman su ne manya-manya daga nan kuma sai mu ci gaba da ainihin tarihi abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته